بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi bakwai ga watan sha'aban shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Janairu 2026 wannan shine darasi na 80 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al'imamu abu umar yusuf ibn muhammad ibn abdullah ibn muhammad ibn abdulbari annamari al-qurtubi rahmatullahi alaihi al'imamu ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'alihi wasallam wannan littafi na shi yana ɗaya daga cikin muhimman littattafai da suke tattaunawa akan matsaloli da suka shafi wato akhlaq da kuma ƙa'idoji na mu'amala da sana'ar karatu da ilimi Allah ya saka mashi alkhairi muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya tattace abin da ya kiraya da suna wato sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadlihi in ba manta ba muna bibiyar wannan malami inda yake mana magana akan usul da ake gina ilimi akan su a cikin babi na 63 wanda yake da suna rutabut talab wa kashful mazhab mun fara karantawa zuwa inda yake cewa wa qala sa'id ibn jubair a lambar gaba ta 1599 wa qala sa'id ibn jubair wa abu razin wa qatada ulama'un hulama'un wato wajen fassara ma'anan fadan Allah kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba sai yake cewa qala abu umar Malam Ibn Abdulbar ya ce, Al'ur'anu aslul ilmi, Al'ur'ani mai girma shine asalin ilimi, shine maɓaɓɓuga ta farko ta ilimi na shari'a da ma sauran ilmummuka. Faman hafizahu qabla bulughihi thumma faraga ila ma yasta'inu bihi ala fahmihi min lisanil arabi kana dhalika lahu aunan kabiran ala muradihi minhu wanda duk ya iya haddace alkur'ani qabla bulughihi kafin ya girma tun yayi kokari matsayin shi na dalibi ya haddace alkur'ani a mataki na farko na rayuwa daga nan ba wai sai a ce shikenan ya zama malami ko ya zama hafizi ko ya zama gwani ai ta tallata shi gari gari a'a wannan farko ne kawai thumma faraga ila ma yasta'inu bihi ala fahmi sannan ya ciratu ya shiga gadan-gadan ya zama ɗalibi na gaske residential ɗalibi ya damu da abin da zai taimaka mishi wajen fahimtar alkur'ani na daga ilmummuka min lisanil arab kamar ya damu da ƙoƙari wajen sanin ilmomin harshen larabci na hau sarfu balaga adab da ire-irensu kana zalika aunan kabiran wannan zai zama ya taimake shi sosai ala muradihi minhu a bisa manufar shi ta fahimtar alkur'ani da sanin ilmominsa ilmi na farko kenan wanda cikin waɗanda zai damu da su ilmomin lisanul arab sai ce wa min sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya shafi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ya bada lokaci wajen karantar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar ta don ita ma za ta taimaka mishi alame ne alamu radihi minhu akan abin da zai fahimta na daga alkur'ani na biyu kenan ko kuma yanzuru fi nasikhil qur'ani wa mansukhihi wa ahkami sannan kuma ya bincike ya koya ya bada muhimmanci wajen yin karatu a cikin nasikhul qur'an wa mansukhihi abin da ke cikin alkur'ani na nasikh wal mansukh wato ayoyi da hukunce-hukunce waɗanda wasunsu suka share junansu ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك kuma ya tsaya ya karanci inda malamai suka kalmarsu ta hadu da inda kalmarsu ta saba wa juna dangane da abin da ya shafi nasikhul qur'ani wa mansukhi wa huwa amrun qaribun ala man qarrabahu Allah azza wa jalla alayhi yace kuma wannan abu ne mai sauki wanda yake kusa da duk wanda Allah ya sauƙaƙa mishi gaskiya ne wanda Allah ya buɗaɗa mai ya sauƙaƙa mishi da kuma wanda suka kai mataki na irin su Ibn Abdul Barri sai su ga abin da sauƙi amma ina a wannan zamani namu abu ne mai wahala sanin ilimin nasi ko mansuf yana daga cikin abubuwa da suka yi karanci a yanzu kuma har wanda za ga wasu suna shiga da baibai ko suna sukan nasoshi na Qur'ani ko sunna saboda ba su sanya ake ta'amuli da su wajen gane wanne ne ya soke wanne ne ba malam ya sake cewa kuma yanzuru fi sunanil ma'thurati thabita ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan ya sake yin karatu da bincike da nazari a cikin sunnoni tabbatattu ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam fa biha ta hanyar sunna ne ta hanyar hadisai يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه wannan ce hanyar da ɗalibi zai kai ga fahimtar abinda Allah yake nufi a cikin alkur'ani to kaji magana irin ta malamai yau shekara fiye da dubu ɗaya mutumin da ya rasu ɗari hudu da sittin da uku yau muna dubu da ɗari nawa da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya ce ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبي ne dalibi wanda ya karanci alqur'ani kuma yake fata ya zama masani ko dalibin ilimi na gaske to wajibi ne ya nazari ya karatu a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatattu yace fabiha ta hannunsu ne kawai su hadisan yasilu ila muradillahi azza wa jalla fi kitabi zai iya fahimtar abin da Allah yake nufi a cikin Alƙur'ani za ka ba wani ba wani karatu mai suna Alƙur'ani zalla wannan wani zindiƙanci ne kawai babu shi a cikin musulunci wai ƴan Ƙur'ani zalla babu yadda za a yi mutum ya fahimci Alƙur'ani mai girma sai ta hanyar mene ta hanyar sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda gare shi aka saukar shi ya karantar da Alƙur'ani shi kuma ya aikata a aikace mai ƙur'ani yake nufi aisha tana cewa babu wata aya da annabi sallallahu alaihi wasallam aka so kuma ita sai da ya aiki da ita sannan sahabbai da suka rayu da shi tsawon wannan shekaru suna kallo suna observing suna kwaikwayon aikin shi a aikace suna mishi tambayoyi yana amsawa suna documenting a kwakwalansu da takaddunsu wannan shine fa abin da aka gada da sunan hadisai amma sai wani yazo kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace muttaki'an ala arikati yazo yake shingida akan karagarsa yana surutu wai wai wai bai da hadisi ba kuma abin takeici har mutanen da suke da wannan nasibiya wanda aka kira da suna ilimi musamman yan boko da a sanin da aka yi yan boko ai mutanen da suke mu'amala da ka'idoji na ilimi suke mu'amala da concepts da theories da formula da wane ne abubuwan da wato scientific abin nan methodology amma sai kaga Allah madaukakin sarki ya jarabce su da rudewa da wannan kasar gumin jahili har suna ganin abin kamar wai daidai ne wasu kuma saboda suna da gilli suna da abin ki a wajen ahlus sunna suna jan haushin ahlus sunna saboda ahlus sunna sune suka yi ma malaman su ritaya abin da yake claiming zai yi din ahlus sunna su suka yi malaman su na bid'a ritaya da iyayen su da sauran waɗanda suke batattu da suke da suke cin riba a gurin su shine kawai tunda sun ga wanda ya zo ya dasa gaba da ahlus sunna wai bari su biye mushi don dai addini kake nema ka fahimta in dai so kake fahimta alqur'ani to ji abin da malamai suke so ibnu abdul bar ya daga cikin in ka gara ma ka ce yana daga cikin mafiya mafiya kwarewa da gogewa cikin malamai a mazhaban malikiya musamman malikiya ta ta andalus ta, ta maghrib ibnu abdul bar annamari rahmatullahi alaihi saboda musamman mutumin da yake takama cewa shi ba maliki ne ko shi kaza ne ko yana bin malikiya to ga abinda malaman malikiya suka faɗa yace ba zai yiwu ka fahimci qur'ani ba sai ta hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hiya ita sunna din taftahu lahu ahkamul qur'ani fathan za ta bude maka hukunce hukuncen da ke cikin alqur'ani dalla dalla hukunci na shari'a na aqida na mu'amala na zamantakewa na kasuwanci na ladubba na duk abin da kake ainihin nema zaka samu Allah ya shirye ta da mu wa fi siyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tanbihun ala kathir min an-nasikh wal mansukh min as-sunan yace kuma haka nan zaka karanta sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin sa tarihin rayuwarsa gwagwarmayarsa yaƙe-yaƙensa zamantakewarsa da al'ummar da ke kewaye da shi mu'amalarsa da mutanen gidansa futuhat ɗinsa da sauran abubuwan da suka faru a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan za su taimaka maka wajen fahimtar da dama daga cikin abubuwan da aka yi nasikh wal mansukh ɗinsu cikin hadisai domin aikace zaka ji an ce ga abin da ya faru shekara ta kaza ga abin da ya faru bayan ta da shekara kaza kuma kamar haka wa man talaba sunan yace duk wanda yake neman sanin hadisai falyakum mi'waluhu ala hadithil a'immati thibatil huffaz to madogararsa inda zai dogara ya samu wannan ilimin shine dogara da hadisan limaman shari'a amintattu mahaddata allazina ja'alahumullahu azza wa jalla khaza'ina li ilmi dinihi wanda Allah madaukakin sarki ya mai da su suka zama taskoki suka zama wasu wato database wata wani rumbu ma'ajiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ajiyar ilimin addini wa umana ala sunan rasuli sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya mai da su suka zama amintattu waɗannan da waɗannan shedanin suke aibatawa su Imam Malik su Bukhari su Muslim su Abu Dawud su Tirmidhi su Nasa'i su Ibn Majah su Daraqutni su Baihaqi da ire-irensu Allah ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya rike su a matsayin rumbu ma'ajiyar addini ya rike kwakwalansa a matsayin taska ma'ajiyar sunna da da ainihin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wani zagi da mutum zai musu ko aibatawa ko cin mutunci yana tarawa kanshi zinubai ne kawai na cin mutuncin bayin Allah kuma zai je tare da abin da yake Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu yace kamalik ibn anas wani mutum sai ya fara da gwarzon malami cikin manyan malaman musulunci cikin a'immatul huda wa masabihu duja al-imam malik ibn anas imam darul hijra rahmatullahi alayhi yace in kana so ka san sunna sunna ta gaskiya to kai riko da hadisan malamai amintattu masana waɗanda Allah madaukakin sarki ya ya killace su don su zama rumbu ma'ajiyar addini kamar wane sai ya misali da ɗaya daga cikin manyan taurarunsu shi na liman malik wani abu da zai baka sha'awa shi ne misali su waɗannan masu zagin sunna kullum sun tasa bukhari da muslim musamman ma da imamul bukhari abinda kuma kai ka sani a matsayin ɗalibi shi ne mafi yawan hadisan da bukhari ɗin nan ya kawo ba shi kada ya kawo su muslim ya kawo abu dawuda ya kawo kuma ita ita muwaɗa gabaki ɗayanta ma tana cikin sahih bukhari da muslim domin imamul bukhari yana da ɗalibai yana da malamai mutum shida bakwai takwas kai za ka yi samun mutum ashirin waɗanda ɗaliban maliku ne amma ko waɗanda ya ruwaici waɗa ga baki ɗayanta a wajensu su ismailu su abdullahi ibn maslama su abdullahi ibn yusuf su ibn wahabin da makamantansu ya, ya, ya, ya ruwaice ta ga baki ɗaya kuma ya zuba ta a cikin littafinsa in ya bude babi ma duk inda akwai hadisin maliku sai ya fara kawo shi kafin ya kawo wani hadisi saboda girmama imam malik zai fara ambatan hadisin imam malik imam malik kakan shi ne a ilimi ɗaliban maliku su ne malaman imam bukhari na fata muna gane sauraka ya ce ka malik ibn anas kama al'imam malik ibn anas alladhi tafaqa al-muslimuna turran ala sihhati naqlihi wa naqawati hadithihi وشدة توقفه وانتقاده wanda gaba ɗaya musulmai gaba ɗaya duniyar musulunci ta haɗa kakab akan tabbatar da ingancin abinda maliku ya cira to da kuma cewa hadisan shi hadisai ne tsarkaka masu inganci da kuma yana da tsanani wajen dakatawa kafin ya kawo hadisi sai ya tabbatar da shi da kuma wajen rairaye hadisai imam malik duk abin da ya kawo mai isnadi cikakke a cikin muwaɗansa to ingantacce ne idan bai yarda da ingancinsa ba zai kawo maka shi da isnadi cikakke ba sai ya kawo maka shi a ballagat ya kawo maka shi a mursali ya kawo maka shi a munqati da kaga haka to ka san wannan karatun bi cikin abin da ya yarda da shi ta fuskar inganci sai dai yana isti'nasi da shi ko yana yin ko kuma yana ma ihtijaji da shi domin a mazhabinsa yana iya kafa hujja da wata ka'ida ko wata magana da ta zo a cikin hadisi mursali ko munqati yana yin wannan mazhabinsa amma ba zai danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan fiqhun sani ya gwammace magana ta zama fiqhunsa da istinbatinsa akan ya danganta ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alima ta inganta to wannan kuma shine abin da galibin mutane ba su sani ba daga daga daga karatun da ke cikin muwaddadin Allah ya kyauta Imam Malik shine imam daga cikin a'immatud dunya a hadisi a zamaninsa Imamul Hijaz wanda yake ghairu munaza babu wanda yake jayayya da shi a wannan jagoranci a hadisi da ilimi wa man jara majrahu min thiqati ulama'il hijazi wal iraqi wash sham yace imam malik da malamai da suke gudana a irin tsarin sa tsararrakin sa a zamani tsararrakin sa a wajen ilimi mutanen kasar hijaz da kasar iraq da kasar sham ka shu'bat ibn al-hajjaj kamar imam shuba ibn al-hajjaj al'ataki wanda shine cikin a'immatu al'iraq kenan shuba mutumin basara wanda bai gaza imam malik a wajen ilimi da tace hadisai da kalile cewa a kansu ba wa sufiyan ibn sa'id na thawri sufiyan shi ma mutumin kasar iraki ne sai dai ya zauna makka a wasu lokuta wal auza'i da limamu abdurrahman ibn amr al-auza'i imamu ahli sham kenan ibn Uyayna da Sufyan ibn Uyayna wanda shi ma mutumin kasar Iraki ne amma ya zauna Makka ya rayu a Makka wa Ma'mar da Ma'mar ibn Rashid al-San'ani shi ma mutumin kasar Iraki ne amma ya koma Sana'a Yaman kenan wasairi wasairi ashab ibn Shihab az-Zuhri yace da sauran daliban al-Imam ibn Shihab ibn Shihab az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahmatullahi alaihi malami ne cikin tabi'ai wanda yake da kafaffiyar makaranta ta hadisi da ya koyi da dalibai da yawa daga cikin su akwai waɗannan da aka ambata yace ibn jurayj da kaman ibn jurayj wa aqil wa yunus wa shu'aib wa zabidi wal layth duk waɗannan suna cikin manyan dalibai na ibn shihab az-zuhri mutanen garuruwa mabambanta da suka koyi karatu a gunsa layth mutumin misra su zabidi da shu'aibu da sauransu da Yunus ibn da Yunus suna cikin dalibansa mutanen kasar Hijaz da mutanen kasar Sham da makamantansu wa hadithu haula'i inda ibn Wahab wa ghairi hadisan duka waɗannan yana cikin musnad na ibn Wahab wa kadhalika Hammad ibn Zaid wa Hammad ibn Salama shi haka nan Hammad dan Zaid da Hammad dan Salama Hammad ibn Zaid ibn Dinar da Hammad ibn Salama ibn Dirham ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك عبد بن مبارك شيخ الإسلام وأمثالهم دائرة إرنس من أهل الثقة والأمانة ما لم يأمنتتو وندسك ما سأمانة تلوكت أن متيكي أيبة بخاري دو أن متانا فينا أيبة سيد دم وأن نسوني ما لمن بخاري كي أنسو حديثي daga wurinsu daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani to in kana cin mutuncin shi to duk ka hada da su ne ka ci mutunci domin su suka karantar da waɗanda suka karantar da shi wa ulai kulluhum a'immatun a'immatu hadithin wa ilmin indal jami'i waɗannan limaman hadisi ne limaman ilimi ne a gurin dukkanin malamai wa ala hadithihi mu'tamadal musannifuna kaji magana hadisansu shine abinda masu rubuta tafai suka dogara da shi lissunan wanda suka wuta littattafai na hadisi as-sihah wanda suka tace ingantattu kal bukhari wa muslim kamar imam bukhari da muslim wa abi daud wa nasa'i da imam abu daud da nasa'i dukkanin sun dogara da hadisan waɗannan mutanen wa man salaka sabilahum da wanda ya bi tafarkin waɗannan mutane guda hudu bukhari muslim abu daud da nasa'i da ire-irensu kal uqayli kamar uqayli wa tirmidhi da tirmidhi وابن السكن da almamu ibn sakan wa man la yuhsa katharatan da dai sauran waɗanda ba za a iya kididdige su ba saboda yawan su wa inna ma sara malikun wa man dhakarna ma'ahu a'immatan indal jami'i lianna ilma as-sahabati radiyallahu anhum wat-tabi'in fi aqbari al-ardi intaha ilayhi me ya maida waɗannan mutane su maliku da su ibnu shihab da su shu'ba da su sufyanu da su auza'i da su ibnu uyayna har zuwa kansu shu'aibu da yunus har zuwa kansu hammadu har zuwa kansu bukhari din mai ya maida su limamai a addini da ilimi yace saboda ilimin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka bazu a yankunan duniya to ya tike zuwa gare su sun samu damar karanta shi da dirasarsa da tattara shi wuri guda yace intaha ilaihim li bahtihim anhu rahimahumullah saboda sun nemi ilimin galibin su sun tashi sun yi tafiye-tafiye garuruwa masu nisa masu wahala shekara da shekaru daga Misr zuwa Sham daga Sham zuwa Iraki daga Iraki zuwa Hijaz daga Hijaz zuwa Khurasan daga Khurasan zuwa Mawara an-Nahri wasu ma sun tsallaka zuwa Andalus wasu sun tsallaka zuwa nan Maghrib duk suna neman mene suna neman hadisai to wannan aikin da suka yi na neman hadisan suka tattara su wannan shi mai da su malamai limamai a cikin ilimi da shari'a wallazi yashuddu anhum nazarun yasirun fi jambi ma indahum abinda yake kubuce musu dan kadan ne in ka kwatanta da abinda suke da shi mafi yawan su kamar yadda muka muka fada sun yi yawace yawace da yawa a duniya tare hadisi irin Imam Malik wanda ya samu gata cewa shi a Madina yake Madina kuma gidan ilimi ce to shine zama baya da bukata zuwa ga yawo sai dinda su garin su ake zuwa kamar ka tashi ne garin ku irin Zaria din na misali a ce akwai makarantu department iri daban-daban sai ga mutum har ya zama professor made in Zaria ne gaba kidin shi ko made in Kano ne tun da ya fara primary har ya biyu ke har ya zama professor a iya Kano yake to idan garin ku akwai irin wannan kaga ka samu wannan ta goma sha amma idan mutumin samu naka ne ko dan batta ko ko karaye ko kiyawa garin su babu babu university ko dole in yana so ya zama likita ko engineer ko architect ko ma'aikacin gidan gona kuma sanin economics dole sai ya bar garin sai ya tafi wani gari sai wataƙila ma sai ya ƙara barin wani garin ya tafi wani gari so shine mutanen sana'a mutanen mausil mutanen samira mutanen bagdad su dole sai sun fita sun je wasu garuruwa amma mutanen da suke madina su maliku su ibn majishun su ba sa bukatar zuwa ko'ina ina fata mun gane wannan malam ya ce ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل وهو العلم بلسان العرب yace daga cikin abin da ake neman taimako da shi abin da yake taimakawa mutum wajen fahimtar hadisi abin da muka ambata na farko na cewa ya fara da sanin littafin Allah ya haddace shi ya iya shi ya bibiye shi to daga nan kuma abinda zai taimaka mashi a wannan ilimi na Qur'ani yace wa huwa al-ilmu bi lisan al-arab shine ya san harshen larabci wa mawaqi'i kalamiha ya san yanda larabawa suke zancen su ta fuskar fasaha da tsare-tsaren su wasi'ati lughatiha wasi'atu lughatiha ya san fadin fasahar harshen larabci wa ash'aruha ya kuma afwan wasi'ati domin akafu ne ala lisan wa ash'ariha da kuma waƙoƙin larabawa tun daga jahiliya sadrul islam banu umayya abbasiya haka zamani bayan zamani wa majaziha ya kuma san majazi abinda ke zama wato abin nan isti'ara abinda ke zama kinaya abinda ke zama tashbihi da ire-irensu wa umumi lafzi mukhatabatiha da kuma gamamman sani na lafuzza na vocabulary yadda ake zance da larabci wa khususihi da wanda yake keɓantacce na fannoni na musamman wasa'iri mazahibiha da sauran salon zance na na harshen larabci liman qadara ga wanda ya ainihin wato iya fa huwa shay'un la yustaghna an sanin wannan sanin larabci da harshen sa da yaƙe-yaƙensa da balagarsa da tsare-tsaren zancensa mala ya ce wani abu ne cikin ilimi wanda mai neman ya zama malami ko ɗaliban ilimi ko bincike a cikin adini musulunci to baya iya wadatuwa daga wannan mun sha faɗa wannan magana a nan cewa yana daga cikin musibar da muke ciki shi za ka yi samun mutum malami ne da gaske yana da malanta yana karanta amma bai iya larabci ba ba zai iya rubuta hudu ba ba ba zai iya ada'i da larabci ba to wa'adha min hadha wa amar ka ji ma yana sukan larabci yana cewa ai masu larabci zindiƙai ne ko ba malamai ba ne to wannan abin da ka ji haka abin da gane shi ne kar magana larabawa al'insano a duhu ma jahila bahaushe ya ce an ce da makaho ga ido ya ce wari yake saboda bai san darajar ido ba al'insano a duhu ma jahila abin takaici ne har an saka ma wasu daga cikin ƙananan ɗalibai irin wannan mummunar fikira suna kyamar ilimin larabci to sai kaga sai daga baya sun zo suna yin malanta sai ka ganta a gurgunce akwai gurguntaka a cikinta saboda babu larabci mai kyau da za a koma yin wato abin nan tattaunawa a sahar ilimi da larabci da an rage da dama daga cikin shirman da ke faruwa da dama daga cikin shirman da yake faruwa a wannan saha ta addini saboda da hausa ake amma aka ce da larabci ne to kaga sai iya wanda iya larabci zai to wanda ku duk har ya bada ya sadaukar da rayuwarsa ya iya larabci a cikin koyon hakan zai koyi ladabin ilimi zai zama yana da hankalin yabo magana amma duk waɗannan ƴan aka fake mara ita surutu saboda da hausa ake in kana so maka ka yi magana ka gaba wanda ya kula ka to ka yi ta dama da da yaran da ba hausa ba ko a cikin social media ne in kana so ka yi magana ya zama iya masu hankali ne za su kula to ka yi musu da turanci ko da larabci da larabci kamar wani maciya ne sadaka Allah wal azim gani ke kamar qur'ani kake kake kake karantawa Allah ya kyauta malam yace wa kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaktubu ila al-afaq an yata'allamu as-sunnata wal fara'ida wal lahn sayyidina Umar zamanin halifancinsa Allah ya kara masa yadda ya kasance yakan rubuta memo yakan rubuta khitab yakan aika da directives daga ofishin shugaban kasa kenan zuwa ga gwamnonin shi na garuruwa da sauran ma'aikatansa da ministoci yana cewa lalle a karantar da mutane sunna a karantar da su gado wallahan a karantar da su yadda za su gyara larabcinsu a lokacin ana cima abin Allah wato su san kurakurai ya'anin nahwa kama yi ta'allamul ƙura'an ya ce akwai musu waɗannan kamar da ake koyon alƙura'ani ya ce wa ƙar takaddama zikiru haza alkhabari an hufi ba salafa min kitabina a baya an ambaci wannan magana a can baya wa nabi usman qala kana fi kitabi umar radiyallahu anhu ta'allamul arabiyya umar a cikin takaddun da ya rubuta wa ma'aikatansa yakan ce musu ku koyi larabci wa an umar ibn وعن عمر بن زيد قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد سيدنا عمر يربطه غمنان شي أبو موسى الأشعري cewa bayan haka fatafaqahu fi sunnati ku tsaya ku koyi sunna wa tafaqahu fil arabiyya kuma ku tsaya ku koyi ilimin larabci ku iya shi wa an ibn umar annahu kana yadribu waladahu ala al-lahani sayyidina umar abdullahi dan umar aka ce ya kasance yana dukan ɗansa idan yayi kuskure idan dan shi ya magana da larabci ya kuskure to sai ya hukunta shi da duka wa qala ash-sha'bi al-imam ash-sha'bi yana cewa annahu fil ilmi kal milh fi at-ta'am shi nahawu a cikin a harkar ilimi kamar gishiri ne a cikin abinci la yustaghna anhu ba a abinci bai dadi ko mun dadin sa idan babu dandanan gishiri duk abin da aka same ba sa gishiri ba to za a ji cewa akwai na ƙasa a ɗanɗanansa kawo kuma gishirin wani abu ne ƙanƙani ba shi ne asali ba wa ƙala shu'ba shuba yana cewa matsalul ladhi ya ta'allamu alhaditha wala ya ta'allamu lahana mithlul burnusin la ra'asa lahu misalin wanda yake koyan ilimi ya koyi qur'ani ya koyi hadisi ya koyi fiqh da tauhidi amma ya ce ba ruwan shi da arabiya ba ruwan shi da nahwu da sauransu ce to kamar riga mai hada da hula burnu shine burnus riga mai hada da hula to sai zama iya hula kake ta babu riga kaga bata da amfani a ce an yanke hula kai an baka wa qala al khalil ibn ahmad al imam khalil ibn ahmad imam al nahwi wal arud yake cewa ayu shay'in min al libasi ala ala sirri abha min al lisan al bahi yace wani irin wato sutura ne a jikin wanda yake ma'abocin ilimi abha wanda yafi mai kwarjini yafi bashi kwarjini min lisanil bahi fiye da harshe harshe wanda yake mai fasaha yafi ba mutum kwarjini fiye da suturar da ke jikinsa yanzumul hujjata ash-shatiyata bisalak wanda zai bashi dama ya dinga tsara hujjoji da za su dinga daukan hankalin mutane ya tsara su a cikin zubi mai kyau min alqauli mithlu ikdil hadi ya tsara su yadda ka san wato kaman igiya abin na afuwan kaman abin wuya wanda ake baiwa mata kyauta wanda ake mata toshi da shi abin wuya mai kyau wataran lahana bil hasidi akhil haibati yace rashin iya magana kuma lahani da rashin fasaha sai ka ganshi shi kuma a wurin mutumin da yake alhasib wanda yake da kyakkyawar dangantaka dan babban gida akhil hay'ati wanda yake da kama mai kyau yayi shiga mai kyau amma babu babu ilimi bai iya zance ba sai ga mislu sada alal mashrafi sai kaga ya zama mishi kamar ainihin wato wata kwaran kwatsa a goshin shi wato ya rasa yadda zai ga sutura ga haiba amma babu magana bai iya ba wancan kuma babu sutura amma ya iya magana sai ga ya samu karama yace fatlubun nahawa ku kokari ku koyi ilimin nahawu lil hijaji dan ku kafa hujja da shi wal shi'ri kuma dan ku fahimci waka muqiman wal musnadil marwi dan ku gane waka dan kuma ku gane karatu wanda aka rawaito shi da isnadin shi shine hadisi kenan yace yace wal khitabul baligh inda jawabil qawli yuzhi bi mithlihi fin nada yace zance wanda yake na fasaha a sanda mutum zai bada amsar magana da aka gaya masa yana ɗaukaka mai yin sa a cikin ainihin wato taron mutane wa qala shafi'i muhammad ibn idris al-imam muhammad ibn idris shafi'i rahmatullahi alayhi yake cewa man hafiza al-qur'ana azumat qimatu wanda ya haddace al-qur'ani zancen Allah to zaka ga darajar shi ta ɗaukaka ko da ƙarami ne ko da bai da wata nasaba mai kyau ko da ba a san shi ba da zara an ce wannan masani ne daga alkur'ani ya haddace shi ba za ga mutane suna darasa shi ba haka bane wa man talabal fiqha wanda ya nemi ilimin fiqhu na sanin addini nabila qadruhu ko nabula qadruhu to darajar shi za ta zama babba ce malamin fiqhu wanda zai iya warware mas'aloli na addini na fiqhu to wannan mai daraja ne a cikin mutane so da ana da tsananin bukatarsa wa man katabal haditha wanda ya rubuta hadisi wato wanda ya nemi ilimin hadisi ya kwafa hadisai yana da su qawiyat hujjatuhu zaka ga yana da karfin hujja duk abin da ake na magana ya kawo hadisi shikenan kowa sai dai ko abi ko kuma ai turko turko wa man nazara fi nahwi raqqa tab'uhu wanda ya bincike a cikin nahwu zaka ga shi kuma ya samu wani yanayi na laushin zuciya na iya mu'amala da abubuwa wa man lam yasun nafsahu lam yasunhu ilmu wanda duk bai kiyaye mutuncin kansa ba to kasancewar shi malami wannan bai sa mutuncin shi ya zama abin kiyayewa Allah ka tsare mu qala abu umar ibnu abdul barri bayan da ya gama kawo wadannan nasoshi sai zai ci gaba taliki yace wa yalzamu sahibul hadith an ya'rifa as-sahabata al-mu'addina lid-din wajibi ne ga ma'abucin ilimin hadisi ya yi ƙoƙari ya san sahabbai waɗanda suka kawo addinin nan ya karanta tarihinsu ya san su annabiyihim sallallahu alaihi wasallam wanda suka ruwaito mana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'ni bi siyarihim ya bada muhimmanci wajen sanin tarihin sahabbai masu riwaya wa fada'ilihim da darajojin su wa ya'rifa ahwalan naqilina anhum kuma ya san matsayin masu riwaya daga gare su tabi aikin wa ayyamihim wa ayyamahum ya san rayuwar waɗannan mutane tabi'ai wa akhbarahum da labaransu hatta ya kifa alal uduli minhum wa ghairul udul dan ya san suwaye adilallu da waɗanda ba adile ba a cikin su yace wa huwa amrun qarib kaji ne da faɗa bayan cewa wani abu ne mai sauki sanin tarihin sahabbai da falalolinsu da na tabi'ai da falalolinsu da sanin amintattu da ba amintattu ba a wurin sibir abdur ya ce wannan abu ne mai sauki kulluhu ala man ijtahada dukkan shi abu ne mai saukin sani ga wanda ya tsaya ya kokari yana so ya sani fa man iktasara ala ilmi imamin wahidin to wanda ya ga ba zai iya wannan aiki mai fadi da wannan bincike mai yawa sai ya tsaya kawai ya dauki wata mazhaba guda ɗaya ta wani limami shine ilmi imamin wahidin wa hafiza ma kana indahu min as-sunan misali sai mutun yace to shi bare ruku mazhaban malikiya sai kokari ya haddace mu wadda ya iyata o kafa ala ghardihi wa maqsadihi fil fatwa yayi kokari ya fahimci usulul fiqh na mazhaban malikiya kaidojin da ake fada kullun shar'u man qablana al-urf amalu ahli madina al-istihsan da ire-iren su wa shine wa waqafa ala ghardihi wa maqsadihi fil fatwa hasala ala nasibin min al-ilmi wafi to wannan ma ya samu rabo mai tsoka na ilimi da mutum zai iya muwadda ya iya fiqhun malikiya tun daga ahlari har zuwa muktasar da mudawwana ya san lawali da sani ya karanta hashatul adawi ya karanta usul fiqi na malikiya ya san abin da aka kai aka kawo akai ya karanta tarihi imam malik ya karanta al-intiqa fi fadail aimatul salasul fuqaha da ire-iren su ya karanta sharatun nuru zakiya fi fi tabaqatul malikiyya yace da wannan da ya samu ilimi mai fadi wa hazzun wa hazzun minhu hasanun salihun da ya samu rabo mai kyau mai nagarta ilimi faman qana'a bi hadha iktafa to wanda ya ga ya wadatu da wannan wannan ya ishe shi na sallah to sai ya tsaya iya nan wal kifayatu ghairul gina in ka an ce mutum ya samu abin da ya wadata ba ana nufin ya zama mawadaci bane ko mutum ya ce yana neman yana yana da sana'a sai yana samun abin da zai ishe shi rayuwa kaga shine a ce yana da rufin asiri kenan ko a wannan bai nufin mawadaci ne shi to haka wanda ya iya ilimin mazhaba guda daya to ya samu rufin asiri a ilimi amma ba wai ya zama babban malami ba ya samu rufin asiri shine ce wal kifayatu rufin asiri ghairul gina ba shine wai tsantsagare arziki ba wal ikhtiyaru lahu an yaj'ala imamahu fi dhalika yace in zan ba mutum zabi in ce wani li idan limami daya zai bi to sai in ce ya bi limamin nan na mutanen garin Madina Imam Ali Madinati Daril Hijrati wa Ma'adan Sunna da man dole ya faɗa ka wannan shi ko tunda dai ba maliki ne sai ce abun limami daban ne yace idan zaka zabi limami daya ka koyi ilimin mazhabin sa to zabi maliku mu ma anan dole haka zamu faɗa inda mazhabi mutum zai fito ya bi na malikiya domin wa shine mazhabin garin amma babu laifi ga wanda ya bi mazhabi daban shafi'iyya ko hanbaliya ko hanafiya babu laifi amma dai muna ganin fifikon wato mazhabin imam malik al-imam ibn taymiya da littafi guda akan haka akan tafdilu mazhabi malik fifita mazhabin maliku akan wasun shi saboda maliku mazhabin shi mazhabin kamar da fara nan ma'adanul ma'adanus sunna shine wato cradle mazaunar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda annabi ya rayu inda ya rasu inda sabban shi suka ainihin wato rayu tare da shi da haka a burbushin sunna a wajen abu ne mai sananne fiye da sauran wurare wa man talabal a'im wa man talabal imamata wanda yake so ya zama jagora a cikin ilimi wanda yake so ya zama limami na ilimi wanda bai wadatu da wannan kifaya din ba fi dini wa ahabba an yasluka sabilal ladina jaza lahumul futiya yana so ya shiga tafarkin waɗanda ya halasta su ba da fatawa ya zama malami gangaren ya zama malami indipenda nazara fi a ƙawilis sahaba ta wannan zai fara da bincike akan maganganun sahabbai ya karanta littafin da suke kawo maganganun sahabbai ba zai tsaya iya muwaɗa ba wattabi'ina da tabi'ai zai tsallaka zuwa sunan na sa'id ibn mansur zai tsallaka zuwa musannaf na ibn abi shayba na abdurrazzaq sunan kubra na bai haƙi da tafai ire-iren waɗannan wattabi'ina wal a'immati fil fiqhi da limaman fiqhu tun da kansu auza'i da su ainihin wato Ahmad ibn Hanbal zuwa kansu Shafi'i da sauran duka limaman nan sai ya karanta da tattafan su da karatutukan su da maganganun su in qadira ala zalika cin ya samu halin haka na amuruhu bi zalika kama amarnahu bin nadhri fi aqawilihim fi tafsir alquran yace Musa ibn Abdul Bari wato yanzu yana fara daga experience ne muna ce mishi ya koyi maganganun su kamar yadda muka ce ya koyi maganganun su a cikin tafsiri saboda haka abin abin sha'awa kuma Ibn Abdul Bari yana da littafi guda da zai taimaki mutum akan wannan shine littafin shi abin nan wato sharhin muwadda duka guda biyu al-istizkar da kuma at-tamhid duka yana cika su da maganganu na sahabbai da tabi'ai da malaman bayan su yace faman ahabba liktisara ala aqawil ulama al-hijaz wanda yake so ya takaitu akan maganganun malaman hijaz iktafa insha Allah wahtada wannan ya wadatu kuma in Allah ya so ya samu shari'a waman ahabba al-ishrafa ala madhahib al-fuqaha'i wa mutaqaddimihim wa mutaakhirihim wanda kuma yake so ya kutsa cikin mazhabobin sauran malaman fiqh waɗanda suke na farko shine mutaqaddim na farko na can zamanin tabi'ai da atba'u tabi'in wa mutaakhirihim da na baya bayan su bil hijaz a ƙasar makka da madina wal iraq da ƙasar kufa da basra wa ahabba al wuqufa ala ma akhadhu wa taraku min as-sunan yana so ya san waɗannan hadisai ne malaman nan suka yi aiki da su wanne ne kuma ba su yi aiki da su ba a mazhabin saboda ba su same su ainihin wato a yadda suka inganta gare su ba ko suna da wata a, a, a mazhaba kuma bayan wannan wa makhtalafu fi tathbitihi da abinda malaman nan suka yi sabani wajen tabbatar da shi wa ta'awilihi da wanda suka yi sabani wajen fasarawa bayan sun ce ya tabbata sai kuma kowa ya fasara shi daban min alkitabi was sunna na daga qur'ani da sunna kana zalika lahu mubahan to wannan halas ne gare shi yana da yancin ya shiga wannan harka wato ya ce shi bai tsaya iya mazhabi guda ba bai tsaya iya karatun mazhabin mutanen Madina ba ko makamantansa yana so ya kutsa cikin mazahibu ya karanta maganganun malamai ya karanta ta'awilat ɗinsu ya karanta ƙa'idojin da suka assara ce to wannan abu ne mai kyau wa wajhan mahmudan kai abun yabawa ne ma in fahima in dai zai iya fahimta wa babita ya iya kiyaye ma alima abin da ya sani aw salima min at-takhliti kuma ya kubuta daga rikirkita abubuwa nala darajatar rafi'atan to in ya ka zai samu daraja mai girma wanda zai iya kutsawa cikin fannoni mabambanta da malamobi daban-daban da littafai da maganganu da ka'idoji da ƙawa'id fiqhiyya mabambanta ya kutsa cikin su ya shiga ya fita ya fahimta ya kiyaye ya rike ba tare da ya cakuɗa takardu ba to wannan ya ka zai samu shine zaka ya samu daukaka ya samu daraja ta ilimi wa wasala ila jasimin min al-ilmi shi ne za ya kai kan wani mataki mai nauyi na ilimi wannan shi ne abin da malamai suka yi irin su ibn abdulbari ɗin da na bayansu irin su baji da irin su ibn hazmin irin su ibn taimiyya irin su zahabi irin su ibn alƙayyim har zuwa kan irin su ibn hajarin har zuwa kan irin su suyuti har a wannan zamanin su mamad ibn salil uthaymin su ibn baz su shekul albani da sauransu za ga malami ne ya taso ya yi karatu a ainihin Ƙur'ani da hadisi da fiƙihu da sauran fannoni ya tsallaka ya samu wata mazhaba ya ya ƙwanƙwana iliminta ya, ya shanye shi gaba ɗaya ya narkar da shi a jikinsa sannan ya kutsa cikin littattafai da fannoni da, da mutawwalatu ya yi bincike ya shiga ya fita suka ji shi ma ya fito da wani nasibi mai girma na ilimi suka ji yana magana da, da hujja ka ji ana mamakin ina ya samu irin wannan irin wannan ƙwarewa a cikin ilimi ya ce wattasa'a za ka ga ilimin shi ya yi faɗi wani bula ya zama gwarzo idan fahima matsala inda yana fahimta abin da yake karantawa wa bi haza ya hamilin rusuha ya hasulun rusuhu liman waffaqahu Allah da haka ake samun kafuwa kafafin mutum su kafu a ilimi ya tsaya da kafarsa a ilimi idan Allah ya bashi gam da katar aji sai Allah ya bada taufiki wasa bira kuma yayi haƙuri ala hada sha'an domin sai da haƙuri sai da juriya sai an ci lokaci sai an bi dare sai an sha wahala sai an ji yunwa sai an haƙura da abubuwa da dama da mutane suke yi na duniya duk sai an haƙura da su wasabira ala hada sha'an wastahla mararatahu ɗacin da ke cikin ilimin ilimi na da ɗaci da wahala shi kuma sai ji yana mai daɗi ya ji zaƙin ɗacin abinda mutane suke jin tsoro shi kuma ya ga yana yana kutsa mai abinda ke mutane wahala shi kuma ya ga yana mai sauki wahalar da ake sha shi kuma sai ji daɗi gare ta shine wastahala mararatahu wahtamala baiqal ma'ishati sannan kuma ya iya jure wa kuncin rayuwa talauci fihi game da ilimi dole za a samu kuncin rayuwa za a samu wahala zai rasa abubuwa da yawa da mutane suke samu zai rasa lokaci da yawa iyalan shi ma sai sun yi hakuri gonar shi sai ta lalace kasuwar shi sai ta rikirkice sai ya wayi gari bai ci ba bai sha ba sai ya rasa sitirar da zai saka duk wani abu da mutane suke samu na duniya to shi ba sai ya rasa shi shi yasa tafarkin da ake ciki a yanzu galibi ba tafarki bane na ilimi wanda mutane za su zama irin a'imma saboda na farko mutane ba sa iya bada lokacin su gaba ki da malaman da ɗaliban ba sa iya bayarwa yanzu ji ba ajin nan jama'a mun kai mu talata ajin na madina suke ko suna can suna bacci ko yayi oho kwana nawa ba a yi ba saboda ni ma bana nan yaushe za a zama malamai sai dai a yi ta wannan buge-bugen sai dai tarihin nan kawai za ta karanta amma a zama malami na gaske wannan ya riga ya wuce mana sai dai kawai mai ta musu addu'a da fata alheri su malaman so sannan bayan an gama karatun irin lodin karatuttukan da ake a makaranta da wurare irin makamanta wannan sai ka sanar duk ɗaliban ba kowa ne yake cewa bari ya je ya bi baya ya bi sawu ya ta nazari ya ta bincike ya shiga ya fita ba ga labarai da zan kama da littafai babu ɗalibai da suke shiga kuma ko ina ka je haka ne hayaniyar mu ta fiye a social media da tattaunawa akan abin da bai shafe mu ba saboda ka kaga cewa a yanzu samun malami sai tsillin tsilli sai haske nan bicin nan can bicin nan amma a ga dai haske na ilimi da sunan ilimi to wannan kusan laka ya zama tarihi yanzu sai dai Allah ya rangwanta mana a na ga tunda wutan nan ta dauke garin mu ba shago ko kada mu ta abin nan tunda kuma ga gaba sai mu tashi wa alam rahimakallahu anna talabal ilmi fi zamanina hadha wa fi baladina qad hada ahluhu an tariqi salafi zaka ji cewa ashe zamanin Ibn Abdul Barr shi ma sun samu irin wannan matsala sai kaga zamanin yayi kama da juna kwabo da kwabo yayi kama da juna kuma wannan katin na ganin gaskiya daga yau sai wata kila sai bayan sallah saboda azumi da ya kusanto kuma ni ba ma zan yi azumi a nan zariya ba insha Allah kuma gashi mun so ƙarshe-ƙarshen shi in Allah ya so da zaran an yi sallah in Allah ya kamure da lafiya to da wannan littafi ne ba bari shi zamu fara karyawa da shi mu ƙarasa shi dan mu san mun gama da shi domin abin da ya rage mishi dan kaɗan ne kwarai kuma mun dade muna darasin sa har ya fara kasan adan da malal an fara gundura da shi duk da dai karatu ne ilimi ne to muna fata Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a ciki Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu ya ji kan iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi ya saka malamanmu da alkhairi Malam Ibn Abdul Bari da shi da sauran malaman musulunci muna addu'a Allah ya gafarta musu ya musu rahama wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh